لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل دروس من أكيدة توحيدي سنمنا كراتو شكلتا مع العقيدة الطحاوية تاب بمالمي أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي الله تعالى جكان شد رحمه أنا كما شيني زمان مناهدو أواتو أنيهن كراتو ده zama da ya gabata mala ya fara mana ko ya mana magana akan gabar da ya bayani akan abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa annabi muhammad sallallahu bawa ne na allah zababe allah ta'ala zaben annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi cikin wato ainihin bayinsa tsarkakakku gane cikin mutane tsatsan annabi sallallahu shine mafi tsarkin tsatso sannan kuma dama allah ta'ala yana halitta kuma yana zabe haka ne wa nabiyuhul mujtaba sannan ya magana cewa annabinsa ne dai zababbe kuma manzonsa ne yardadde sannan ya magana cewa annabi sallam cikamakin annabawa ne an ce cikamakin annabawa shine bayan sa babu wani annabi babu kuma me manzo an gane kuwa babu annabi babu manzo a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa dukkan wanda ya iddia'in nubuwa a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wani hukuncin sa kafiri ne arne ne shi yace shi ma annabi ne ana masa wahayi saboda annabi sassan ya buga mana misali cewar misali shi da sauran annabawa kamar wanda ya gina gida ne sai bar kafa ta blok ɗaya bai saba duk wanda ya zo wucewa sai ce gidan ya yi kyau amma zai fi yin kyau in an sami wannan blok din an toshe wannan kafar annabi sassan ya ce shine wannan kafar an cike annabta da shi kenan babu wani annabi da zai zo bayan shi babu wani mai babu wani manzo shi yasa lokacin da yan aikan musailama al-kazzab suka zo wajen annabi sallallahu annabi ya tambaye su me za ku ce dangane da abin da yake iddi'ai cewa shi annabi ne suka ce abin da yake faɗa shi muke kai annabi ya ce wallahi ba dan ba a kashe yan aika ba da na kashe ku so da kuna iddi'ai ne annabta sannan shine jagora na masu tsoron Allah duk wani mai tsoron Allah to a bayan wa yake a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yake sannan shine shugaban manzanni kama yadda annabi sallallahu alaihi yake sha'anin sayyidu waladi adam wala fakhr duk ɗayan annabi adam ni ne mi shugaban su kuma ba alfahari nake ba sannan shine masoyin ubangijin wato anyin talikai sannan mala ya mana bayanin cewa dukkan da'awa na annabta bayan annabi sallallahu alaihi to bata ne da kuma misan zuciya shi yasa duk wanda ana hakaitowa wanda ya yi iddiyayin annabta dan ahmad waye dan wannan dan india daga ƙarshe a banɗaki ya mutu ba haya na fitowa ta bakinsa kuma allah ta'ala ya kaskantar da shi ya walakantar da shi saboda ya walakantar da kansa ta yaya za ka zo ka ce kama annabi ne yanzu alhali allah ta'ala ya ce mi ko annabi sallallahu alaihi ya ce mi fala nabiyya ba'di wala rasul sannan malaya mana bayanin shawar annabi sallallahu an turo shi ne ga dukkan mi mutane da aljanu baki ɗayansu وما أرسلناك إلا كافة للناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا للعالمين نذيرا شيء سعنا يستسلم كشاء والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار النبي صلى الله عليه وسلم شنارن سيدا الله وان دلينا يكهنش بوان دلي جدا أواتا كيران دنكي ba yahude ko ba nasara ya mutu bai musulunta bai imani da ne face ya kasance dan wuta an gane sai dai malamai suna cewa to nan mala ya ce maka Allah ya turo shi ga mutane da aljanu haka dalilai suka nuna sai dai malamai suke cewa annabawa suna cikin kamar da mujahid yake faɗa annabawa suna cikin mutane su kuma aljanu masu gargaɗi ne a cikinsu idan sun ji wa'azi sai su juya su masu bi daga wajen annabi sai su juya wallau ila qaumihim munzirin sai su juya wajen mutanen su su je su yi gargadi amma cikin su babu mai babu annabi an gane sannan an sha samu a majalis na kasan saudiya na manya-manyan malaman saudiya irin su bin bas shin akwai aljanu da suke halasta majalis ɗinsu an gane zai ce ma daga indiya yake in ya gama kuma aka gama darasi da shi zai juya ya je shi ma ya karantar da da al'ummar shi da mutanen shi a nan sai ka ce to idan har aljani ya halarci majalisin ilimi da ya ji kuma ya koma ya yi gargaɗi a mutane kai da ka zo ka halarci majalisi na ilimi ko da ka saurara ka fahimta shin ka koma kai ma ka zama yan cikin wallau ila qaumi munziri ko kuma ka ajiye littafin kula ta busune shi ta binne shi sai ka tambayi kanka wannan kenan sannan dai Allah ya turo shi ga dukkan wato ainihin talikai da gaskiya da kuma mai shirya da kuma haske yau za mu tashi a gaba da malai yake cewa wa annal qur'ana kalamullah kuma lalle alqur'ani magana ne wa innal qur'ana kenan sai zama ma'tuf a can a bisa wancan maganan nan da suka gabata wa innal qur'ana kalamullah kuma lalle alqur'ani magana ce tawa ta wato ainihin Allah wannan shine akida na ahlus sunna za ku ga dillata tafan akida da muke ta karantawa din ko wanda suna maganar cewa alqur'ani maganar Allah ne kenan yana so ko suna maka isharar cewa akwai wanda suka tafi a wannan tunanin ba kuma kuskure ne tunanin su wani ahadu min al-mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a Allah yawa Allah ta'ala yana magana da wanda ya so lokacin da ya so an gane yayin da yayin da ya so kamar yadda ya magana da annabi musa alaihi salam nan a duniya ya magana da shi amma da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa sai da aka daga shi zuwa mai sama sannan allah ta'ala ya mai ya magana da shi a bisa sabani na sabai ciwon ya ga allah ko bai gani ba ko aisha ta ce bai gani ba abu dan abbas ya ce mai ya gani an gane wannan sabani ne na mai na sahabbai ya kare alkur'ani magana ne na ubangiji wannan shine mu aqida mu'min hu bada bila kayfiyya qawlan sannan daga Allah ya bayyana ba tare da yaya kaifiya ba ka ce ya hakikanin abin yake ba kaulan a magance wa anzalahu ala rasulihi wahya amma ya saukar da alkur'anin nan wato ga manzansa a matsayin wahayi ta hanyar wahayi haka ya saukar da shi ga wato ne manzansa wahayi kuma Allah ta'ala ya faɗa mana ko dai ta hanyar ilhama Allah yake yi ko kuma ta hanyar ya turo mai manzo kamar yadda alkur'ani haka ya sako ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar mala'ika jibril Allah ta'ala yake sanar da mala'ika jibril shi kuma mala'ika jibril yake zuwa ya wahayin shi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء والنكينا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا sannan mumine sun gaskata shi shi alkur'ani din cewar magana ne na Allah a bisa haka din wato ainihin gaskiya ne wa aiqanu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqa sannan sun tabbatar cewar magana ne na Allah a haƙiƙanin sa an gane laysa bi makhluq ka kalamil bariya bai halitta ne na ubangiji ba kaman zancen me bai an gane malamai suke cewa alkur'ani ba magana ne wato magana ne na Allah ba halittansa ba ne saboda suka ce abubuwan da ake jinginawa ubangiji ta'ala ko dai sifa ko kuma a ayan abubuwa waɗanda suke ba sifa ba kamar masallaci sai a jingina shi zuwa ga zuwa ga a masallaci ba sifa ba ne ko misali ana cewa ne baitin min buyutillah masallaci daga masallacin Allah kun ga an jingina shi ko masjidullah misali min masajidillah to akwai kuma a jingina sifa kamar mai magana da to sifa an jingina ta ga Allah sifa ba makhluka ba ce ba halitta ba ce amma waɗannan a ayan ɗin abubuwa ne za su zama mai makhluka an gane bi khilaf a sifa don haka mutum ya jingina wata sifa kamar zance an jingina shi da Allah ga cewa nan zancen makhluk ne kuskure ne ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala ƙur'anin arabiyyan ghaira zai iwajin la'allahum yattaqun abladan abbas yake cewa ma'ana ghaira zai iwaj din nan ghair makhluk ana nufin me ba halittacce bane ba sifa ne ta ubangiji ta'ala shi yasa sufyan dan uyayna yake cewa an hakaito daga mutum saba'in daga sahabbai daga tabi'ai afwan dukkan su sun tafi akan cewar alqur'ani ba halitta ne na Allah ba kenan mutum saba'in daga tabi'ai mafi alkhairin karni kenan bayan na sahabbai ko sun tafi akan cewa alkur'ani magana ne na Allah ba mai ba halitta ne na Allah ba na haka duk wanda suka tafi akan cewa alkurani halitta ne na Allah waɗannan batattu ne faman sami'ahu mala yace duk wanda ya ji alkurani ya saurare shi fa za'ama annahu kalamul bashar sai ya rai ce wani magana ne na kuma mutum kun ji wani shi wannan ba ya ce ma halitta ne na mi ba na Allah ba shi ya tafi akan cewar magana ne na mutum mutumin nan ko da annabi ne ka jingina masa kace maganarsa ne ba maganar Allah ba faqad kafar to wannan ya zama arni an gane duk wanda ka kun ga akwai wanda ya ka annabi sallallahu matsayi ba to in ka ce alqur'ani maganar annabi ne ma'ana ba da ba ka soke shi daga wajen Allah kana nufin ba daga wajen Allah yake ba to wannan yana kai mutum ga kafirci wa qad zammahu Allah wa aba Allah kuma ya zarge shi ya aibanta shi wa wa'adahu bi saqar Allah ya masa mi da wato ainihin narko da wutar saƙar haisu ƙala ta'ala ta yadda Allah ke cewa sa uslihin saƙar waye Allah ce zai shiga da shi wutar saƙar dinnan alwadi da almughira makhzumi da ya ji alƙur'ani ne sai ya bi alƙur'ani ya masa kirari sau da ya ji magana ba irin ta ta bokaye da masu surkulle da ya ji ƙurashawa suka ce tun da alwalid ya musulunta ya bar addininsa sun zata ya musulunta ko suka ce to duk wani bakure shi sai ya musulunta abu jahal fir'auna wannan al'umma in ji annabi sallallahu sai ya bakanta mare sai ya ce ku banni da shi sai ya je ya samu alwalid ya zauna a gefensa sai ya haɗari ya nuna yana cikin damu walid ya tambaye shi me yake damunka ya ce kurai shawa ne suke shiga me za su haɗa maka kuɗi su taimake ka saboda ka bar addinin ka ha salima kana zuwa gurin sahabbai ne irin su abubakar dan abin da suka rage na abinci suna baka sai ke cewa aikowa yanzu su yaushe suka ƙoshi ma da me da har za su zan je in nemi sauransu na abin shi daga ƙarshe sai ya ce to gashi nan kana yaban alƙur'anin su ƙuraisha sun ce ka yaba alƙur'ani da kaza da kaza to yanzu ka zo gurin ƙuraisha ka warware wannan magana da kai da kai ka yaba alƙur'ani yanzu ka soki alƙur'ani shine da ya zo shi Allah ta'ala ya ba mu kissan ce wanzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azida kalla innahu kana li ayatina anida sa'ulhiquhu sa'uda sai Allah ya ce innahu fakkara wa qaddar فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر bayan ya haɗa rai ya cimbune fiska ya ce wannan sihiru yusar sihiri ne da annabin yake rawaito shi daga wasu in haza illa qaulul bashar wannan kuma ba koyi bane sai maganar wani shi annabi ko dai zuwa yake a koya masa ko shi yake kirkiransa sai Allah ya ce sa uslihi sakar fadin cewa wannan magana ne ta wani sawa'un wani yake cewa annabi yana koyar da annabi ko wani yana koyar da annabi ko kuma shi annabin ne ya kirkire shi Allah ce zan sa shi mai a wutar sakara mala ya ce falamma au'ada Allah bi sakara liman qala in hadha illa qaulul bashar yayin da lokacin da Allah ya tanadin wutar wato ainihin sakara wanda suna ne daga cikin suna wutar jahannama ga wanda ya ce wannan magana ne na mutum to alimna aiwa aiqanna annahu qaulu khaliqil bashar kenan mun sani mun kuma tabbatar cewa wannan magana ne na mai wanda ya halicci mahalicin mutane wala yushbihu qawlal bashar kuma baya magana baya kama da da wato ainihin maganar mutum alqur'ani da ɗaya baya kama da maganar mutum ko akwai da zai iya tsara magana ta irin alqur'ani ar-rahman 'allama al-qur'an khalaqa al-insana 'allama al akwai mai fasaha da zaka nemo a duniya iya gera maka kalmomi irin su shi wanda ya zo ce zai kirkura alqur'ani ba alfil malfilu ma adraka malfilu lahawa din maganar ko wanda ya tashi ba cikin larabawa ba jahilin bahaushe ma zai kirkiri abin da ya wana so ta ƙur'ani ba zai kirkiru ba ƙur'ani magana ne na ubangiji haka ba wanda ya isa ya zo da me da kwatankwacin alƙur'ani walau kana ba kullu in yajtama'at al-insu wal jin ala ayatu bi misli hadha al-qur'an la ya'tuna bi misli walau kana ba'duhum li ba'din zahira وكتاب ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان جي الإمام القحطاني وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان yace maganar ubangiji na babu wanda zai iya zuwa da shi ko da ku an tattara ma duk sauran mutanen duniya su taya shi ba zai iya ba saboda me alqur'ani me ga garaba daune sannan walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseera da alqur'ani dinna ba daga wajen ubangiji yake ba da sai an yi gaba an yi gaba sai a warware baya haka ne mu yanzu kana project in tafiya ta yi tafiya wani abu sai ka dawo me farko ka da farko ma sai ka je karshen ka samu kamar dai malamin ku na ma zai solba mu kuma sai ya je karshen amsa bata fita bai dawo me alqur'ani ba haka yake mala yake cewa man wasafa Allah bi ma'anan min ma'anil bashar to wanda ya kamanta Allah da wata ma'ana daga cikin ma'anoni na me na mutane faqad kafara shi ma ya zama kafiri nan mala yana so ya tabbatar maka in ka tabbatar wa Allah wata sifa kamar sifar magana to da dai kada ka kamanta shi maganarsa da kuma irin magana ta me ta halittun shi da dai karkai haka wannan yana kawo mutum ga kafirci faman absara hadha atabar duk wanda ya dube cikin wannan to sai ya lura wa an mithli qawlil kuffarin zajar sannan sai ya tsawatu daga kwatankwacin magana ta kafirai ba zai irin tasu ba kenan ko ya ce in haza illa qawlul bashar a'a wannan magana ne na Allah wa alima annahu bi sifati laysa kal bashar sannan mutum sai ya tabbatar ya sani cewar Allah da dangane da wato tare da sifofin shi ko baya kama da mutane tare da sifofin shi sifofin shi ba su kama da me da wato ainihin na mutane ba mala yake cewa wa ru'ya haqqun li ahli aljanna wa ru'ya ganin ubangiji haqqun gaskiya ne li ahli aljanna ga yan aljanna mun yi bayani mai fadi a sharhin min al-um'atul i'tiqad cewa gani iri biyu ne akwai kowa zai ga Allah a filin alkiyama ko amma wannan ba na ni'ima bane yau gani ne ana cikin tashin hankali kafirai za su ganshi mumine za su ganshi amma idan an shiga aljanna to a nan ne gani na ni'ima saboda ana cikin nutsuwa nan ne an shiga aljanna an wanke dattin duniya allah ya cire wa mutane duk bakin ciki da jin haushi duk wani abubuwa na duniya na damuwa duk an yaye wa mutane suna cikin iyalansu a aljanna fi shugulin faki huna ko ana nan ana shagali to a nan ne kuma allah ta'ala zai yaye hijabi domin 'yan aljanna su gaɗile shi allah ta'ala sanya mu cikinsu bigar da ihatatin wala kaifiya ba tare da sanin hakikanin iliminsa ko kaifiyar yaya yake haka din ba sai wanda ya je aljanna gani kama na taqa bihi kitabu rabbina kamar yadda littafin ubangijin mu ya furici da shi cewar wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nadira wujuhun wasu fuskoki yawma idin a wannan yini nadira suna cikin haske ila rabbiha nadira zuwa ga ubangijin su za su yi kallo sannan karkashin faɗin Allah ta'ala ma lillazina ahsanul husna wa ziyada malamai in su abla da abba sun fassara a ziyada din nan shine mai kallon fuskar wato ainihin ubangiji wannan shine aqida ta ahlus sunna muje طيب نسرع هكا طيب وتفسير على ما أراد الله تعالى وعلمه واتو بيان انت أبيس أبين الله يسوني كما يسنشي إن شاء الله ننظام سياسي قبل سيم الأورا صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم